تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له أبدا ومن يدلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه وسمائه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه وخيرته من خلقه صلى الله عليه وسلم assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu mai manyan baki cikin malamai da jagorori a cikin kungiya da kuma ɗaliban ilimi da maza da mata duka gama wannan masallaci don sauraron nasiha ta musulunci kamar yadda aka saba dai kullum dama insha Allah ta'ala a wannan gajeren lokaci ba mai tsawo ba zan yi magana ne akan wani maudu'i ko wani topic sunan lattattawa ahalus sunna ahalus sunna kawai shi ne sunanta akwai dalilai da yawa da ya sa na zaɓi wannan topic don na tattauna a kan shi ina fatan Allah ya riko da hannuna ya taimake ne ba ni ikon gaya muku daidai ya raba da fadawa cikin kuskure ko tuntuɓen harshe Allah ya kawo mu lokaci da ake cike da fitina kuma Allah ya kawo mu lokaci da aka yi hayar wasu sun sani ko ba su sani ba suna fada da sunna annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan da'awa ta alkitabu wa sunna ta zama yau karfan kafa ga wasu ta zama hadafi target ga wasu marasa manufa ba don kawai wajen su haramta wa mutane albarka ta yin imani da alkur'ani da riko da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi sallama ballanta na aiki da su ana so mutane su rayu akan bid'a so ake mutane su rayu akan shirka so ake mutane su rayu akan son zuciya kamar yadda ake so mutane kuma su mutu akan barin hanyar Allah dama ita rayuwa ta ginu ne bayan asira bayan haqqi wal batil wato jayayya tsakanin ƙarya da gaskiya su'alu sunna kullum suna kiran mutane zuwa ga hanya ta tsira hanya ta albarka hanya ta zaman lafiya hanyar da Allah yake so hanyar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake so idan an ce ahlus sunna as-sunna tuqabilu al-bid'a duk inda ka ji ana ahlus sunna to babu da bid'a wurin in ana magana akan sunna to ko ba a ce maka bid'a ba kan ana nufin bid'a ta tafi ta bar guri ba da ita ake ba kuma ba a da bukatar ta to kuma duk inda ɗan bid'a yake to shi kuma a rayuwarsa shi kuma baya son sunna shi kuma ɗan sunna kullum so yake ɗan bid'a ya daina bid'a ya zo ya sunna ma'ana ya daina kishiyantar annan muhammad sallallahu alaihi wasallama ya nuna zuwa da wani addini saɓanin wanda annabi ya zo da shi ya zo ya aikata abinda Qur'ani ya ce abinda sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce akan ce ahlus sunna wal jama'a al jama'a tuqabilu al furqa in an ce jama'a ana nufin a hadu kar a rabu kullun da awan ahlus sunna suna kira ne a zo a yi hadin kai akan alkitabu was sunna duk wanda bai bi alkitabu was sunna ba shine ya raba kai shine ya zo da jayayya shi ne ya zo da ainihin kyakketa mutane da wawwatsa su kuma wannan manufa ta a yi riko da sunna kuma a haɗu kar a watse kar a rabe shi ne fa abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar a cikin hadisai da tsawatar wanda annabi ya ta yi na cewa kada mu bari mu watse kada mu bari mu rabu kuma shine abinda Abdullahi dan Abbas ya Qur'ani magana cikin Surah Imran yawma tabyaddu wujuhun yawma tabyaddu وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم haka فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون Abdullahi ibn Abbas ana ce da shi tarjumanul Qur'an shine mai fassara al-Qur'ani annabi ne masa addu'a kafin ya bar duniya ya ce Allahumma faqih fi dini wa allimhu ta'wil ya Allah ka fahimtar da shi addini shi ibn Abbas wa allimhu ta'wil ka ainihin karantar da shi ka ilmantar da shi tawilin fassara al-Qur'ani mai girma da yazo kan wannan aya da alarin ma ya karanta mana yawma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh ranar da wasu fuskoki za su yi fari su yi haske wasu fuskokin kuma za su yi baki kirin sai ibn abbas ya ce tabyaddu wujuhu ahlus sunnati wal jama'a wa taswaddu wujuh ahlil bid'ati wal furqa yace ranar kiyama ita ce ranar da duk ahalus sunna fuskarsa za ta yi haske ta yi fari ya Allah ka samu a cikinsu sannan kuma duk ɗan bidi'a da ɗan rarrabuwar kai shi kuma fuskarsa za ta yi baƙi yanzu kaga wannan direct na kai ka makarantar abdullahi ɗan abbas ya fassara maka wannan aya cewa duk mai riko da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk wanda ya yi imani da alkur'ani baya faɗa da hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallama ahlus sunna ne shi to ranar kiyama fuskarsa za ta yi haske fuskarsa za ta yi fari wa taswaddu wujuh fuskokin da za su yi baki kuma ibnu abbas yace wujuh ahlul bid'ah ahlul bid'ah ce wal furqa fuskokin yan bid'a fuskokin yan rarrabuwar kai sai ibnu abbas ya fassara 'yan bid'a su ne masu rabuwar kai su ne masu watsa mutane su ne suka ce kar a ba annabi ko da ba su fada a fili ba aikinsu shine yake tabbatar da haka wanga zance da na fada in an koma cikin tafsirin al-imam ibn kasir karkashin wannan aya da alarma ya karanta mana insha Allah aya ta 106 a cikin Ali Imran za a ga wannan magana da na fada suwane ne ahlus sunna suwaye ne ahlus sunna wal jama'a da ibnu abbas ya fada sifa ce ba a gari ɗaya suke ba ba ainihin a wata ƙasa ɗaya suke ba duk duniya duk wanda ya sifanci da wannan sifa to ya zama ahlus sunna malamai suka ce humul mutafassikuna humul mutamassikuna bi sunnatin nabi sallallahu alaihi wasallama su ne masu riko da sunnar annabi su ne fuskarsu za ta yi haske kaga kenan duk wanda yake fada da hadisi yake fada da sunna yau an waye gari aran ma wasu ma fada su kar a yi hadisin hadisin ma zagin hadisin ake cin mutuncin hadisin ake wulakanta hadisin ake maganar annabi a ce karkabe wallahi ahlus sunna wanda ku tashi daga baccin da kuke masifa ta tunkaro mu bala'i ya tunkaro mu wanda zai sa gari ya rugurguje al'umma ta watse Allah ya zo ya fushi da mu mutum ya buɗe baki ya zagi hadisin annabi ya wulakanta hadisin annabi ya ce ba za abu ba wai maganar annabi kala kata ta tsinanci ku duba yadda aka kyamace ta tsine a da duba barnar da mai ta tsine yi yau ga jikoki da tattaba kullum mai tatsi ne sun za suna jaddada da'awarsa kar a yi aiki da hadisi ƙur'ani kaɗai za a yi riko da shi to ya za ka ka gane alƙur'anin baka karanta hadisi ba kuma mai hadisin ba shi ya kawo ƙur'anin ba bakin da ya kawo hadisi ai shi ne ya kawo ƙur'ani to yaya za a ce mutane wai su rike qur'ani su rike gabaki daya ahlus sunna sune alladhina istaqamu ala tibai as-sunna wa janabu al-ibtida' suka tsayu akan bin sunna kuma suka kyamaci bid'a da kirkirar bid'a wa hum baquna zahiruna mansuruna ahlus sunna sune dawwamammu kuma abin taimakawa ila yawmil qiyamati har zuwa tashi alqiyam fattiba'uhum huda bin ahlus sunna shine shiriya wa khilafuhum dalal saba wa ahlus sunna kuma shine bata idan ba ku gane su waye ahlus ba tafu hadhihi al umma magabatan wannan al'umma cikin sahabbai ahlus sunna cikin tabi'ai magabatan wannan al'umma cikin tabi'ai tabi'ina waɗannan fa su ne aka ce ku yi riko da addininsu jama'a akwai wanda yake dab akwai wanda yake kusa da annabi sama da sahabbai akwai wanda yake kusa da annabi sama da tabi'ai tabi'i tabi'ina to ya yau wace irin masifa ne za mu waye gari muna fada ko muna kyama ta maganganun waɗannan bayan Allah mu ƙi mu bi su ta wani irin addini ake so mu yi duk addinin da ba za a tuntuɓi sahabi ba shi an ci kenan da rafizanci duk addinin da ba a yadda da maganar su abubakar da umar ba ai bai da albarka da haka waɗannan su ne ahlus sunna wanda za duk inda kaga ahlus sunna to yana son sahabi yana girma maganar sahabi yana mutunta maganar sahabi da tabi'i da tabi'i tabi'ina da dukkan malaman musulunci na kwarai don haka ku yi ƙoƙari ku haɗu akan alkitabuwar sunna kar ku watse kar ku rabe shiriya jama'a tana kan riko da alkitabuwar sunna Allah rama barin dawo kanka duk wata aya ta alkur'ani da ka sani da ta ce a yi riko da alkitabuwar sunna bismillah yau zan caje ka bismillah
وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون
wani Allah na mai wayo ne ka san ayat da ya fara kawo sai ce mun saukar maka raddi ce mai ƙarfi mun saukar maka da azzikra abin da ake nufi da azzikar alquran wa anzalna ilayka azzikra ai wa anzalna ilayka alquran litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim kai muhammadu sallallahu alaihi wasallama dan kai bayani wa mutane abin da aka saukar gare su a'a ashe qur'anin ba a gane shi sai da bayanin annabi muhammadu in ji qur'ani ashe dan kalakatu ya tabi ashe dan kalakatu akan bata yake yanzu wannan ba qur'ani bane ko yarbanci ya karanta ko inyamuranci ya karanta ko wani yaren ya karanta Allah ya ce wa anzalna ilayka dhikra mun saukar da azzikr shine ambato shine alqur'ani litubayyana linnas dan kai wa mutane bayani ma nuzila ilaihim abinda aka ta saukarwa gare su a'a waye mai bayanin Qur'anin annan Muhammadu menene aka saukar wa mutane alqur'ani ashe alqur'anin da kansa yace ayi riko da me da maganar annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam akwai wata wa in tudi'uhu tahtadu haka dai وما على الرسول إلا البلاغ المبين kaji ba Allah ya ce wa in tudi'uhu ka yau fa kana duka fa wa in tuti'uhu idan kuka bi shi shiwa annabi Muhammadu ya za mu bi manzon Allah ta cikin hadisansa ai muka mu sa annabi sai da hanyar hadisai ai to Qur'ani ya ce in kun bi shi in kun bi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama kenan ku karanta hadisansa kuka yi aiki da hadisansa ta tadu za ku shirya to idan ba ku bi shi ba fa kun bata duk wanda ya ce kar a yi aiki da sunna kar a yi aiki da hadisi batacce ne in ji Qur'ani وما على الرسول إلا البلاغ المبين ba abin da yake kan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya isar da wato sakon da Allah ya turo masa mabayyanin isarwa akwai wata يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم to ta ka birki anan ka ji wayo mutumin nan fa ba- ba- babban kaya ne wannan wallahi Allah ya ce ya kwanda kai imani a cikin sauki ina jin yau ya ɗabi girki lafiyayyen girki yanzu na gara wani haka yake yana jan aya ya kwanda kwai imani ku bi Allah ku bi manzan Allah wallahi malam qur'ani daɗi ne da shi ka ji abun dalla dalla filla filla ku bi Allah ku bi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ku bi kuma shugabannin ku suke kiran ku zuwa ga bin Allah da bin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu akwai abin da musulmi yake nema sama da wannan ka bi Allah ka bi manzan Allah yaya wani zai zo ya ce da kai ka bi Allah kawai ko ka bi Qur'ani kawai kar ka bi annabi magana ma ba ta da daɗin faɗa akwai wata
فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول
idan kun yi jayayya akan wani abu ko me shay'un din nan na kira ne ko me kuka yi jayayya akai ko me kuka yi musu akai to ku duk yadda wannan abun zuwa ga Allah zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam zuwa ga Allah zuwa ga annabi maganar Allah alqur'ani maganar manzon Allah hadisi akwai wata
إن الذين يكفرون بالله و...
je ka ne إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا haka ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله haka dai ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض na'am ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا
Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa waɗanda suke ƙoƙarin raba tsakanin Allah da manzanninsa don Allah ka ji ayar mana masu ƙoƙarin raba Allah da manzanninsa suna so su raba abinda Allah ya ce da abinda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan kafircewa suke haka Qur'ani ya ce kuma u- u- ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce suna so su samu wata hanya a wannan tsakani wannan zargi ne ayan na take ko yabo ne zargi take akan wannan tabi'a da mutanen da suke aikatawa akwai wata
فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة haka أو يصيبهم عذاب أليم su kiyaye waɗanda suke sabawa umarninsa shiwa annan muhammadu ta ina za mu gane umarnin manzon Allah a cikin hadisai a cikin maganganu a cikin sunna فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه kada fitina ta safe su au tusibahum azabun alim ko azaba mai radadi yanzu wannan ayar bata fito fili take mana bayanin hadarin kauracewa sunna annabi ba yanzu al'ummar jega har yanzu ba ku fahimci muhimmancin ku rike Allah ku rike manzon Allah ku rike sunna ba wallahi kun fi Allah abi Allah abi manzon Allah shine jayayya shine mutu za ku samu rauni fatafjalu ay fatad'ufu wa tadhhaba rihukum wa tadhhaba quwwatukum karfin ku yazo ya tafi in kuka zo kuka watse kuka ibin Allah kuka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam karfin ku karfin ku zai tafi za ku zama ba ku da fawa kenan karfin da kuke da shi na riko da alkitabu wa sunna yau shine ake neman a raba ku da shi a watsa ku a sa ku ku zo ku kama hanya wacce take ta wayo Allah ne ya so ɗan uwana akwai ayoyi da yawa a cikin alkur'ani akwai hadisai masu tarin yawa su ma da zamu zo ba za su isa wato laccan nan ba za ta isa mu gama karanta su ma ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin barin taimaka ma وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا na'am إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ai bai kamata ba ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا sa Allah ya albarka wannan makogwaro Allah tabaraka wa ta'ala ya yi mana bayani bai gabata ga mumini ba bai kamata ga mumina ba hajiya da ke nake da ke zaune da ke da ke kallo na to ya wani zai zuci abu qur'ani kawai kar abu magana annabi kaga ashe waɗannan mutanen qur'anin ma ba su san shi ba qur'anin ma ba su karanta shi ba wallahi qur'anin ma ba su gane shi ba yan kwangila ne kurin yan ciwa-ciwa sun ɗauko dakon ra'ayin wasu ne suke so su yaƙi sunnar annabi a sallame su kawai bai kamata ba Allah da manzon Allah sun yi dole ka biyo ka ce ne wa ashhadu anna muhammadar rasulullah mutane me yasa ba su hankalta da haka saƙon da nake so na isar mana shine a wannan ayoyi a matsayin shimfiɗa ne lallai lokaci yayi da ya kamata musulmi su gane muhimmanci wajibi ne wannan shine ali akilaf haduwar kan kuma shine sabanin rarrabuwa Allah ce wa tasimu bihablillah واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا Allah ma ya hana sabani واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم haka فأصبحتم بنعمته إخوانا na'am وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها na'am كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ku yi riko da igiyar Allah kar ku rarraba jama'a wannan da'awa wannan wa'azi muna muku ne mu muku bayani cewa kin bin Allah kin bin manzon Allah shine rabuwar kai mu Qur'ani ya riga ya ja muku kunne wa atasimu al-i'tisam ku yi riko bi hablillahi jami'an wala tafarraqu wala tafarraqu kar ku rarraba malaman tafsiri suka fassara suka ce ashe ita rarrabuwar shine kin al-i'tisamu bi hablillahi kin riko da littafin Allah kin riko da maganganun manzon Allah shine rarrabuwar kan to Allah ya ce wala tafarraqu ku tuna ni'imomin Allah akan ku wazkuru ni'matallahi alaikum id kuntum a'da'an fa allafa baina qulubikum da fa kuna makiya abokanan ga aban juna ubangiji tabaraka wa ta'ala ya hada zukatanku فأصبحتم بنعمته إخوانا kuka wayi gari da ni'imomin Ubangiji tabaraka wa ta'ala kuka zama ‘yan uwan juna yanzu ka duba yadda muke zaune wuri guda gidajenmu daban unguwanninmu daban amma jikinmu na taba jiki ƙafanmu na taba ƙafa mun haɗu ne don me saboda dalilin alkitabu wa sunna wani yana da kuɗi wani bai da kuɗi wani yana da mulki wani bai da mulki wani yana da matsayi wani bai da matsayi wani yana da mata wani bai da mata amma sun haɗu suna zaune a gurin wannan saboda me saboda alkitabu was sunna wala tafarraqu wazkuru ni'matallahi alaikum iz kuntum a'da'an larabawa da suna kan gaba da kiyayya da juna aka ba da labari a tarihi cewa wallahi tsakanin kabila da kabila sai su shekara arba'in suna kashe junansu suna yaƙi a tsakaninsu kun san akan me akan kwan kurciya kurciya ne fa ta ɗan kabila kaza ta yi kwai sai ɗan kabila kaza ya je ya fasa kwan ko ya je ya ɗauke ƙwan sai a kama yaƙi saboda ba musulunci suka zama abokanan gaba Allah ya kawo musu Qur'ani Allah ya kawo musu annan Muhammadu fa'allafa baina qulubikum fa asbatum bi ni'matihi ikhwanan wa kuntum ala shafa hufratin minan nari fa anqadhakum minha Allah ya ce kuna dab da gaba ta wuta Allah ya tsamo ku daga wannan wuta ta dalilin zuwan annan Muhammad sallallahu alaihi wasallama yanzu yau bawan Allah nan da ya fidda al'umma daga bata ya fidda al'umma daga wuta ya fidda al'umma daga taɓewa yau shine za a zo a ce kar abu maganarsa mutane wace irin rafkana ta same su wace irin ɗimuwa ta samu al'umman nan wani irin bala'i ne ya wuce wannan muna ta yaƙi da bid'a muna ta faɗa da bid'a an daɗa ƙullo da wani bala'i kuma ubangiji tabaraka ta'ala ya hana mu raba kai ya hana mu mu watse ba dan komai ba saboda watsewar mu zai raunar da mu Allah ce wala takunu kallazina tafarraqu ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم dan Allah kai kokari ka hadace alqur'ani kaji dan Allah wannan bawan Allah Allah ya masa baiwa a ce duk abin da Allah ya faɗa ka faɗa waɗannan su ne manyan mutane waɗannan su ne ahalullah wannan kwakwalwa ita ce kwakwalwa mai albarka Allah ya baka magada dan Allah samari ku yi karatu a ce yau duk ana miƙa ma mai karfin a ce Allah ya ce kaza kwakwalwar ta fi kwamfuta sauri far za ta cafko ta ɗauko ta kawo amma kar a gaya muku wahala da Allah ran nan sha wajen neman Qur'ani kar a gaya muku rashin baccin da yi duk da yanzu na ga alamar ya dan samu duniya ya warware amma dai na san ya da ku kafin wannan lokacin Allah ya saka da alheri alhamdulillah ni na fara ganin ka fa kafin kowa ni ne na fara ganin ka Allah ka bamu alqur'ani Allah ya ce wala takunu kallazina tafarraqu waqtalafu kar ku kasance cikin kamar waɗanda suka yi rarrabu suka samu sabani min ba'di ma ja'akumul bayyinat bayan hujjoji bayyanannu sun zo musu a cikin suratu ali imran manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tsoratar da mu a cikin hadisi hadisi sahihi riwayar abi dauda Sheikh Nasiruddin Al-Albani ya inganta wannan hadisi yace wannan al'umma bayan wannan aya da Allah ya bayani manzo Allah ya dada fada dan ku gane maganar annabi ita take fassara alqur'ani manzo Allah ce sataftariqu hadhihi wato almilla wa inna hadhihi almilla sataftariqu ala 73 wannan wannan hanya da muke kai wannan al'ummatawa za a zo lokacin da za su rarrabu kashi kashi kashi kungiyoyi kungiyoyi jama'a jama'a jama'a ra'ayi ra'ayi ra'ayi sai manya manya kuma sai sun kai 73 abun tsoron manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce, Sintani wa saba'una finnar, saba'in da biyu a cikinsu ‘yan wuta ne, ya ce guda ɗaya wa wahidatun fil janna, ƙwaya ɗaya ce take cikin aljanna, sabai suka yi wub suka ce, su waye wannan ƙwaya ɗaya? Ya ce wahiyar jama'a su ne ahalus sunna wal jama'a. Su ne waɗanda suke riko da abin da na zo da shi. a wata riwayar ya fassara ƙarara ya ce ma ana alaihil yau wa ashabi waɗanda suke rayuwa akan abin da nake kai a yau da ni da sahabbaina kaga automatically dan shi ya fita daga layin nan dan shi kan ba ruwansa da sahabi dan shi kan fada yake da sabon manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama Allahu akbar Abdullahi dan Mas'ud as-sahabi al-jalil yace aljama'atu ma wafaqa alhaqa wa in kunta wahdaka abinda ake nufi da jama'a din nan duk abin da ya dace da gaskiya ko kai kadai ne akan ra'ayin gaskiya a garin ku gabaki daya kamar yadda yazo a cikin riwayar Imam Ahmad to wannan shine jama'a ba tarin jama'a ake nufi ba fa ana nufin tsayawa akan gaskiya aljama'atu ma wafaqa alhaqa wa in kunta wahdaka aljama'an da annabi ya faɗa ahlus sunnan da annabi yake nufi wanda suka tsaya akan gaskiya ko mutum ɗaya ne in ya tsaya akan gaskiya to shine jama'a karka bi inna rududu yiwu walakin da aksarar nasi la ya'lamuna la yaqiluna duk qur'ani ya faɗa da haka in an ce jama'a ana nufin abin da ya dace da gaskiya jama'a ahlus sunna su ne mutanen da annabi ya musu alkawari za su samu tsira za su samu kubuta min bainil firaqi a tsakanin ainihin wato kungiyoyi kuma wannan sifa da annabi ya ba sallallahu alaihi wa sallama yana tabbatuwa ne akan su ma dama suna kan maganar annabi wallahi duk ahlus sunnan da ya kaucewa maganar manzon Allah ya fita ya fita daga layi duk wanda ya wayi gari gemun ne kawai amma baya aiki da maganar annabi wallahi ya fita put baya ci duk wanda ya bar iyalinsu suka taɗe suka halaka suke bin son zuciya suke bin ra'ayi kaga mutum yana ahlus sunna amma iyalansa yan bid'a ya aka yi haka wani irin bacci kake ka zo masallaci ana da'awa da kai ana karatu da kai kana kishin sunna amma iyalanka sun fi karfinka ka yi dama iyalanka sun yi hagu me aka yi da haka dole ne cikin wannan da'awa tamu mu mai da hankali akan iyalanmu a nan nake jan hankali nake kira ga ahlus sunna wannan sakaci da yau wasu daga cikin ahlus sunna suke yi su yi ta sunna su yi ta addini amma ba ruwansu da matansu wallahi kuskure ne kuma hadari kuna ganin waɗancan mutanen duk abin da za su yi suna biye da matansu da bagajen kaya duk abin da za su yi da matansu ke ku kuma ba me amfanin kana sunna matarka tana yaɗa sunna ka zo gida kana magana annabi eh wallahi mu mu ba haka muka saba ba matar ka ba matarka tana gatsare maka wai tana wai ba haka suka saba ba kuma kai zaka kawo masara kai zaka kawo cefane akwai asara da tabe wadda ta wuce wannan a'a ƴaƴanka fa lalle a gansu akan sunna ka ɗora su akan sunna riko su ku taho masallaci riko su ku taho wajen karatu rinka nuna musu kamar yadda annabi yaqub ya gaya wa ‘ya'yansa ya zaunar da su ya ce me za ku bauta bayana yau mutane sun daina aiki da wannan ayan ne sai mu ta addini ba ma gayyatan ‘ya'yanmu ba ma gayyatan matanmu ka ji abin da annabi yaqub ya faɗa me ya faɗa malam أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال ما تعبدون me yace إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك annabin Allah ne ya hada ‘ya'yansa gaba ɗaya ya ce kai wa za ku bauta wa bayana saboda dole sai da riƙe gida sai da ƙwanƙwasa sai da sai- Ibrahima da Ismaila da Ishaqa ilahan wahidan mu muna masu miƙa wuya ne gare shi gare su ba za mu saba wa hanyar ka ba kai yau ya akai kawai gari abin da kake kai daban abin da yayanka suke kai daban ya aka yi kawai gari abin da kake kai daban abin da iyalinka take kai daban ba ka son ta da rahama zuba duk zafin da ake duk gaushin da ake zubawa duk cajin da ake duk abin ya zama 'ya'yanku suna jin abin da ake yi ya zama matanku suna ji ko a masallacin annabi ya ahlus suna ya akwai na mata ai duk abin da manzon Allah yake akwai mata har yaki fa da mata yake tafiya suna da daurin da za su bayar suna da gudunmuwar da za su bayar yaya mutum zai tattare ya ce yana yin addini shi kadai ya bar iyalinsa ba ta ma san mai duniyar musulunci da ke ce ba ƴaƴanka baka san me suke yi ba wallahi wannan faham ne khati fahimta ce ta kuskure shi yasa zamu zo mu wayi gari a zo ana aibanta mu yan bid'a suna ce a ku je ku yi ta yi mun gama ɗebe matan ku ku je ku yi ta yi mun dam- mun gama ɗebe yayan ku ka wayi gari ɗanka ya zo yana yaƙa sunna wallahi kana ahlu sunna ɗanka ya zo yana faɗa da sunna ko yana faɗa da addini ka ciyar da shi ka shayar da shi ka biya mai kuɗin jami'a ka masa ka masa ka masa amma kuma baya tare da kai a addini me amfanin ɗaukan nauyinsa da hidimar da kake masa amma baka gyara masa ruhinsa ba ka gina gangan jikinsa ka ba shi gidan zama ka ba shi motar hawa ka kai shi kasuwa ka masa ka masa ka masa amma kuma abin da yafi komai tsada baka masa ba shine aqida baka ba shi ba wallahi alhaji asara ce wallahi alhaji ka tsaya ka yi tunani ba karamin bala'i ba ne alhaji kar ka manta waɗannan 'ya'ya su ne magadanka malam kada ka manta waɗannan 'ya'ya su ne bayanka su ne za su je kabarinka bayan ka kwanta ka mutu wannan tabewa ce da haka mu gyara wannan kuskure da muke kai ina ce yanzu gashi nan abin da ake ta yi ana nan dabaru suke yi in su ku suna ganin cewa kun fi karfin su sai su ce bari mu yi musu abin da bature yake cewa catch them young kama su tun suna ƙanana yanzu malam ƴaƴan mu ake bi ana farauta ƴan ƙananan yaran nan da kuka rena ƴan nazari ƴan firamare ƴan sakandare wannan yaran da kuke wasa ba ku damu da su da sa musu aƙida da tsora su akan tarbiyya ba ba kwa ma tunanin su a cikin da'awar ku ba to wasu kuma suna can suna kawo musu tsare-tsare suna ɗebe su turawa su kwashe su ƴan duniya su kwashe su ƴan bidiya su kwashe su ta ina ta hanyar kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe da raye-raye duk abin da za su yi wa yaro su ɗau hankalinsa ya bi su sun iya kai kuma a da'awarka babu yau fa'alu suna suna zaune fa a garurrukansu a sallah yaro duk yaro yana son adon sallah ya kwalliyar sallah ya ɗan yi wasannin sallah ba haramun bane yaro ya yan wasanni a sallah amma muna nan sai mu zuba ido sai maƙiyan mu su zo su shirya wasan sallah a cikin wasan sallah nan suke cusawa ƴaƴan mu aƙidu na banza wallahi akwai wani abin da ya gagara ku buɗe guri da za ku yi ‘ya'yan ku wasanni a koya musu na sunna a dora su akan tarbiyya amma wani ɗan duniya mai faɗa da da'awarka shi zai zo ka je ka biya kuɗi kuma ka kai masa ɗanka ya yi ni guda cir ran sallah ka san me zai bashi ka san me zai koya masa ka san waƙe-waƙen da zai masa ka san tsalle-tsallen da zai koya masa ka san ka san ka san ka san da kanka ka ɗauki ɗanka ka je ka bayar haka kuka yi sakaci ahlus sunna kuka zuba ido kuka ƙi ku buɗe makarantu kuka ta gina gidaje kuka ƙi ku buɗe makarantu kuka ta tara kuɗi a banki kuka ƙi ku buɗe makarantu kuka ta alfahari da kuɗi kuna warwaso idan za ku yi biki ku ta kashe kuɗi amma kun ƙi ku gina makarantu sai wasu zo su gina makarantun sai su kwashe 'ya'yanku da sunan suna koya muku boko da kanku za ku ɗauki 'ya'yanku ku kai su wajen wasu ku biya musu kuɗi kuma su lalata muku 'ya'yanku ka wayi gari ɗanka baya son zuwa sallah ka wayi gari ɗanka bai yadda da hanyar da kai kake bi ba ku farga kuma ku farka daga wannan duhu Allah ya gane da mu malamai suka ce ahlus sunna hum ahsanun nasi akhlaqa ahlus sunna su suka fi kowa kyakkyawan hali da kyakkyawan ɗabi'a ahlus sunna ummatan wasatiyya ahlus sunna sun zama masu kyakkyawan hali da kyakkyawan ɗabi'a saboda tsabar koyi da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ubangiji tabaraka wa ta'ala ya yabe su da yi wa Allah da'a sannan kuma suna da tunani mai kyau awsuhum ufukan wa ab'aduhum nazaran wa arhamuhum bil khilaf sadran suna da budadden kirji in kun saba za su yi maka bayani su saurare ka kuma sun san adab wal usul kuma yan tsaka-tsaki ne wa kadalika wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada'a 'ala an-nas sai ka je litakunu shuhada'a 'ala an-nas wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida ba ka maganin makewa muryar nan? kaji za ka rinka samu da zabi lafiyayyu ƙwarai kuwa sai baka yadda mai ƙur'ani shi fi kowa cancantan ya karya ƙashin kaza bababal bababal bababal ya ya yi daidai ko ya kaji maganar kaza murna yake an yi maganar kaza ka tsaya ka ci mai kyau ka sha mai kyau in ka gama ka samu ruwan zafi mai kyau da citta ka zuba ina irin balangun nan na yamma yana yana rababa rababa rababa a zuba maka rabin kwanan albasa a ciki ka buga shi da gani ba magana ƙwarai kuwa ta kula fa to ba za ka rinka shaƙewa ba da murya Allah ya ganar da mu Allah ya ce wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida Allah ce mun sanya ku zamanto al'umma 'yar tsakiya, tsaka-tsaki abinda ake nufi su alu suna suna tsaka-tsaki ne bainal gulu wal ifrat ko tafrit ba sa wuce gona da iri ba sa guluwi ba sa ce wani malamin sa Allah ba sa ce wani shehi Allah ba sa kawo wani abu ce ya fi ƙur'ani ba sa faɗa ba sa wani salati da ya fi alƙur'ani ba su da shi su a wajen su ba abin da ya fi alƙur'ani ba sa cewa duk wanda ya bi kaza zai zo ya shiga aljanna kafada da kafada da annabi suna ture ture ba sa faɗan wannan wannan rashin ladabi ne gaskiya ba sa faɗan haka Mm.
sannan ba sa sakaci a wajen addini barna da ta'adi a haɗu maza da mata a yi ta tsiya a zo a yi ta kiɗa ana rawa mu zikiri muke ko uban barewa ya mu zikiri muke ba ba sa yi kana zikiri kana kada kirjin ka yarinya budurwa tana gaban ka tana kada kirji ƙarya kake yi wallahi ƙarya kake yi ƙarya kake yi ku haɗa 'yan mata balagaggu kuna musu kiɗa suna rawa kun fake da yaudara kuna kiran sunan Allah a cikin kiɗan da rawa kuma ku ce wai Allah kuke so a'a wannan sakaci ne da wasa da addini Mm.
ba za ka taba ga ahlus sunna yana wannan ba suna kare mutunci suna kare daraja suna kare kima kuma suna kula da me Allah ya ce su yi da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ce su yi ahlus sunna sune masu bautawa Allah bil kitabi was sunna ya'buduna Allah bi nassil kitabi was sunna suna bautawa Allah da nassin alqur'ani da nassin annabi sallallahu alaihi wasallam wa imamuhum muhammad sallallahu alaihi wasallam jagoran su number 1 na farko da suke nunawa shine annabi muhammad abun mamaki malamin da zai burge ka ga ahlus sunna shi dan bid'a kullum ya lika hoton shehinsa ya lika hoton malaminsa ya yi fada wani zagi malaminmu wallahi ba za mu yadda ba duk wanda ya zagi malam wani wallahi tallahi ba zai gama da duniya lafiya ba A'a, to ga wani yana zagi annabi diga kaca ga wani ya zagi annabi ga wani ya ce kar a ma a yi magana da magana annabi annabi muhammad annabi muhammad su ki su kare annabi suna kare malamansu yanzu in wani ya zo ya zagi babanka ya zagi manzo Allah wa za ka fara karewa Amen.
annabi muhammad Mm.
sai wani ya zo ya zagi malaminka ya soki malaminka a ganinka ga can wani kuma ɗungurungun diga ya ɗauko yana surushe ma addinin annabi muhammadu wa ya kamata ka saurarawa wa ya kamata ka fara kaiwa farmaki shine wanda ya zagi manzon Allah ya zagi sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ahli suna ba za ka taɓa ganin su da liƙe-liƙen hotuna suna liƙa wannan suna bin wannan suna kiran wannan a kirawa ne a suma a kirawa ne a kaza ko wallahi akwai wani dan uwa da ya ce mini wallahi kun ji na muku rantsuwa wa'azi na irin wannan ya ji ko muka ji shi ya ce mala abin da kake faɗa gaskiya ne ya ce da kunne na da ido na na gani ya ce na je wani masallaci na wasu 'yan bida da aka idan da sallah limamin cewa ya a kira a kawo sunan wani ya faɗi sunan wani malami ya ce a kawo sunan wani sau goma goma Mm-mm. wannan mutumin yana nan bai mutu ba yana raye me wannan wuce gona da iri ne wajen tazkiya da tsarkake wani wannan taqdisul ashkhas ne mutum kame da shi matsayin annabi kame da shi matsayin Allah da sunan walittaka da sunan wani matsayi dama akwai wani mai matsayi sama da annabi Muhammadu wallahi babu shi ka Ahmad lam yansha wala huwa yunsha'u Mm.
mai ishirini ya ce kamar Ahmadu manzan Allah ba a taɓa yinsa ba kuma za a taɓa yi ba wata mace bata taɓa tsugunawa ta yi naƙuda ta haifi ɗan adam irin annabi Muhammadu ba na kusa da shi ma wallahi ba ta yi ba a ce wai yau gashi kanin annabi ne a daraja la ba a kwatanta matsayin manzan Allah da wani ɗan adam ba a kwatantawa ko mace ko namiji ko ba za a taɓa yinsa ba har duniya ta tashi gaba ki daya hazi aqidatuna wannan ita ce aqidar mu wannan shine abin da muka yarda da shi amma yau an gurbata addini an lalata musulunci ana ta kawo mutane datti ana ta kawo inna ilaihi raji'un ahlus sunna yarawa su ne suke ganin wajibcin a bisa habbai abin da nake so in ce da kai duk inda ahlus sunna yake yana son sahabban annabi duk inda dan bid'a kuma yake zaga yana kin sahabbai duk wanda kaga yana sukan sahabi kar ka ɓata lokaci na da sallayar ka ka tafi kawai ba ahlus sunna bane Mm.
duk wanda ka je yana kiran abubakar yana zagi kar ka ɓata lokaci tattara ka bashi wuri kwarar duk wanda ka ga yana zagin su aisha mata annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama wallahi ba mutumin arziki bane ba ahlus sunna bane dan bid'a ne ka surgumi makiyin Allah makiyin manzon Allah makiyin iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Allah ya yabo waɗannan sahabbai ya ce yan aljanna ne yaya za mu taba mu dan taba Na'am.
ayoyin da Allah ya tsarkake sahabbai ya yabe su ya ba su aljanna Na'am.
bismillah arama والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم duk ba su ne sabon kenan والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه tsaya nan Allah tabaraka wa ta'ala yace was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar sahabban kenan waɗanda suka riga kowa tun farko farkon alfijirin musulunci suka shiga musulunci daga cikin muhajirai daga cikin lansarawa da wanda suka bi su da kyautatawa Allah ya yarda da su kuma su ma sun yarda da Allah anan kawai nake so ka tsaya na
ibn taymiya yake cewa duk wanda Allah ya yarda da shi duk wanda Allah ya ce ya yarda da shi to fa ba zai kona shi ba ka ji wannan yace kuma duk wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ya yarda da shi to kawai in ka zo neman sa tafi gidan aljanna a can zaka same shi ibn taymiya yake cewa Allah tabaraka wa ta'ala baya canjawa yayi abin alheri ya ce ya yarda da sahabbai ya canja ya kai su ta amma yan shi'a suka ce wai Allah ya yi da na sani wal iyazu billah eh an yarda radiyallahu anhu wa radu anhu amma daga baya ya canja ai wai ya yi da na sanin da yarda su la ilaha illallah suna da aqida a cikin aqida su cewa Allah yana da na sani suna da aqidal bada yayi abu daga baya ya ga cewa wannan da ya sani da bai yi ba to mu dai a aqidar ahlus sunna Allah tabaraka wa ta'ala ya yarda da sahabbai sun yarda da shi bayan wannan me yace
وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار ita kadai ce a Qur'ani a ramma وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار stop ya ana Allah ya tanadar musu da aljannatai wanda koramai na gudana a karkashin su kun san duk Qur'ani gaba ɗayan an zo za ce tajri min tahtiha ne shi yasa na sa ya maimaita wannan tahta hal anharu kwaya ɗaya ce a cikin Qur'ani tilo take in gardi ya zo sai ce tajri tahta hal anharu tilo sai ya dora ya ci gaba ma'ana ita kadai ce kuma da Allah ya zo zaɓa sai ya zaɓi sahabbai su ya ba su ita suna masu kaddara madawama har abada shine ibnu taymiya din yace ai har abada tunda Allah ya yadda da su sun yadda da Allah to har abada suna cikin gidan aljanna akwai wata aya
لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة haka فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم haka dai وأثابهم فتحا قريبا kaji fa laqad radiyallahu anil mu'minina Allah yace ya yarda da mu'minai wai su waye mu'minan sahabbai akwai wani mu'mini a duniya a matakin farko ba tsari ba kowane zance ake mana ne wannan lokacin da suke maka mubaya ta ta shajara yan bai'atu rizwan kenan Allah ya ce fa alima ma fi qulubihim fa anzala as-sakinata alaihim wa asabahum fatan qariba Allah ya san zukatansu dan shiya kuma yau ya zo ya tsine musu albarka Allah da ya san zukatan sahabbai ya ce ‘yan aljanna ne ya yadda da su sun yadda da Allah wani kuma yau ya zo ya ce a'a a'a a'a ‘yan wuta ne ban sani ba kuna gane da wannan kuna fahimtar bata yau bala'in da al'umma ta shiga wancan ga abin da ya ce wannan shi kuma yau ga abin da ya ce ku so sahabbai ku kaunaci sahabbai ku nuna wa duniya kuna son sahabban manzon Allah ya ahlar sunna kuma kar ku zauna inuwa ɗaya da mai zagin sahabbai ko mai goyon bayan masu zagin sahabbai ko mai neman haɗa kai da masu zagin sahabbai kana da wata ayar ko in ci gaba akwai akwai mu je لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار haka dai والأنصار الذين اتبعوا في ساعة العسرة haka dai من بعد ما كان يزيغ قلوب فريق منهم أنت.
ثم تاب عليهم a'a sai me kuma عليهم إنه بهم رؤوف رحيم wannan aya a cikin alkurani da Allah ramma ya kawo Allah ya ji kan tsohuwa Allah tabaraka wata'ala ya mana afuwa gaba daya tana nuna gaba daya Allah ya yafe wa sahabbai gaba daya ka sha wannan ruwa wallahi za su zubar da kai in ka kuskura ka sha wannan ruwa zai toshe ma makogoro na ka sha shi inda da gaskiya in ku da kuke jin kiɗoɗi fa akwai kiɗe-kiɗen da ake zagin sahabbai ba ku lura ba ne kiɗan ne ya ɗauki hankalinku amma a ciki zagin sahabbai ake kana ina wani bacci kake wani irin rudewa kai wani irin halaka ce wani irin rafkana ya same ka za ka wayi gari waɗannan bayan Allah masoya Allah masoya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kana fadar su ahlus sunna sun wajabta wa kansu bil athar da hadisai cewa sun zama su ne alloli ko su zama annabawa a'a sahabi bai kai annabi ba yana matsayinsa na almajirin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma duk duniya a cikin sahabbai ba wanda ya kai abubakar dan manzo Allah ya faɗa ya ce afdalu hadhihi al-umma khairu hadhihi al-umma wanda ya fi falala a cikin wannan al'am- wannan al'umma shine abubakar sayyidina abubakar kuma ahlus sunna a aqidar su haram ne kin sahabi jama'a laccan nan sunanta ahlus sunna shi sa nake ta maimaita ahlus sunna duk inda ahlus sunna yake to baya kin sahabi baya fada da sahabi baya gaba da sahabi saboda suna ganin suna da daukaka saboda abokanan manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wasallama Allah ce wallazina ja'u min ba'di na'am والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا na'am ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان me yace mu je gaba ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا na'am ربنا
kaji ko
ربنا إنك رؤوف رحيم ba na so in fassara muku tarin alaran man nan kamar cewa ke "Yan shayi shayi yan shayi shayi shayi ba na so in faɗi haka ruwan zafi yake bukata lipton mai ɗan kauri da ɗan abubuwa ce ka yi haƙuri yanzu za mu tashi wallahi saura minti biyu da man tashi awa ɗaya zan yi cif cif Allah ya yabi mutanen kirki na ƙwarai waɗanda suka zo bayansu addu'a suke musu tsinannu marasa albarka kuma tsinan tsinan tsine musu suke والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان يا الله ka gafarta mana da waɗanda suka riga mu imani su wa suka riga mu imani sahabbai Allah ya faɗi mutanen kirki addu'a suke masa habbai suka ce wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu ya Allah karka sanya gillu da kiyayya da fushi a cikin zukatanmu ga wanda suka yi imani cikin sahabbai rabbana innaka ra'ufur rahim a cikin suratul hashim waɗannan duka yabo ne gare su Nana Aisha take cewa an an umarce su su yi musu addu'a mutanen kirki su yi musu addu'a hadisi ya zo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ayatul imani hubbul ansar alamar imani son al ansar sahabbai mutanen Madina wa ayatul nifaqi bughdul ansar alamar munafurci kuma shine kin sahabban annabi mutanen Madina ashe duk wanda kaga yana kin sahabban annabi munafiki ne mai kaunar sahabban manzon Allah mai imani ne ibnu abi ja'far wato al- ibnu abi al-izz al-hanafi yace wa nuhibbu ashaba rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wala nufritu fi hubbi ahadin minhum ولا نتبرأ من أحد منهم ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم يتش ولا نذكرهم إلا بخير وحبهم دين وإيمان وإحسان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان يتش مو أهل السنة منا سنسى بمن ذا الله صلى الله عليه وآله وسلم باما برنتا كوانا ديا ba kamar yan shi'a wajen su kira abubakar su zaga su kira umar su zaga su kira usman su zaga har tahiyarsu idan sun zo za su yi tahiya kafin su yi sallama sai sun tsine wa abubakar da yarsa da umar da yarsa duk ɗan shi'a wanda yake aƙidar shi'ancin bai yadda ya idan da sallah ba sai ya tsine wa abubakar ya tsine wa aisha sai ya tsine wa umar sai ya tsine wa hafsa yanzu daidai ne a ce waɗannan mutanen ba za mu yi bayani akan batansu ba ku zuba ido mu bari suna halakar da jahilai wannan wace irin albarka ce wannan wani irin addini ina albarka a ce wannan addini to yace mu ahlus sunna ba ma barranta ga kowane daya yace kuma wa nubghidu man nubghiduhum duk wanda yake fushi da sahabbai muna fushi da shi wallahi ko shi waye duk wanda yake kin sahabbai kuma mu ma muna kinsa wa bi ghairi alkhairi yadhkuruhum kuma baya ambatan su da alkhairi yace wala nadhkuruhum illa bi khairin mu ba ma ambatan sahabbai sai da alkhairi ahlu sunna duk inda yake in ya kira sahabi wallahi alheri yake faɗa yace wa hubbuhum dinun wa imanun wa ihsanu san sahabbai addini ne san sahabbai imani ne san sahabbai ainihin wato kyautatawa ne kin sahabbai kufrun wa nifaqun wa tughyanu kafirci ne munafirci ne wuce gona da iri ne Allah ya matar da mu akan ahlus sunna Allah ya rayar da mu akan sunna Allah ya sa mu cika da imani insha Allah wannan sako zamu isar na awa guda ɗaya cif cif kenan a wannan masallaci mai albarka a wannan gari na jega muna fatan Allah ya ba mu ikon aiki da abin da muka ji Allah kuma ya sa mana albarka a rayuwarmu Allah ya sa mu gama da duniya lafiya wa bi ghairi wa bi hadzal qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk aran ma ko sallama babu ko sallama ai ka ce mu assalamu alaikum kan mu gaisa Allah ya sa albarka muna godiya malam masha Allah
Dokta Allah ya saka da kai, amin jama'a mutane karatu da zumunta.